أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa ubangiji subhanahu wata'ala godiya da ya sake hada mu a wannan masallaci na Umar bin Khattab a anguwar Share Zauna yau muna ɗaya ga wata na biyar shekara ta 1439 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda haka in ya dace wa sha takwas ga wata na fari miladiya ta 2018 darasi na goma sha takwas a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu Alaihi wa sallam minar takbir ila taslimi ka annaka taraha siffar sallar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tun daga kabbar harama har zuwa sallama kamar kana ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah yan uwa musulmi kasancewar sallah ita ce dosiye na farko da za a ɗauko na bawa a gobe kiyama a bincika wanda yasa yake da kyau ko ya zama wajibi akan dukkan wani mai imani namiji ko mace ya yi ƙoƙari matuƙa ya ga cewa ya ba da lokacin shi don ya koyi irin sallar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ba irin yadda ya ga ana yi ba kawai wanda wannan kuma baya tabbata dole sai ka yi karatu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke cewa sallu kama ra'aitu muni usalli haka kuma ya ƙara da cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salat farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi akan shi gobe kiyama shine akan sallah dosiyan sallah shi za a fara dokowa idan ya zama to sallan nan ta gyaru ta yi kyau to ubangiji subhanahu wataala zai ruwa maka asiri a sauran al'amura wanda suka gudana amma idan sallah ba ta yi kyau ba to komin ka sai an bincika shi to irin wannan hisabi ko ba wanda za a yi mashi ya kai labari shi ne mazalla ke cewa man husiba uzziba dukkan mutumin da aka mashi kokonto a cikin hisabi to tabbas sai azabtar da shi sai dai rahama ta ubangiji subhanahu wataala da aka iya da kyau sallah ta yi kyau a darasi da ya gabata malam ya gama yi mana magana akan abin da ya shahi inda ake sirranta karatu الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل bayyana karatu da ɓoye shi a cikin sallah take ta dare wanda nan ne muka tsaya matashiyar karatu a yau maliki ta ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat abinda ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta shi a cikin salloli kenan mi manzo Allah yake karantawa wannan kuma malam ya kawo shi anan akan babi ne na al-istihbab an su idan karanta fatiha ka kare irin ababen da manzon Allah yake karantawa zaman to kai wasu ne kake karantawa an su haka amma ba wajibi bane ba saboda intilaqan min qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu kenan Allah ya ce a karanta duk abin da ya sawwaka kenan za ka iya karanta wasu wasu surori na daban wanda ba wanda za ka ji a yanzu ba wanda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya karanta babu laifi to shine malai ke cewa ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat sai ce wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati min as-suwari wal ayati yace kaga abinda manzon ke karantawa a cikin salloli min as-suwar na daga sururi as-suwaru jam'u sura kenan sururi na alqur'ani wal ayat kuma da ayoyi na alqur'ani mai girma kenan wannan yana nuna maka cewa wani lokaci manzon yana karanta sura su kutum da guda a daidai lokacin da wani lokaci kuma zai iya karanta wasu ayoyi sai ya rukuni malika ta fa inna zalika yahtalifu bi ikhtilafi as-salawati al-khamsi wa ghayriha wannan ya ya sha bamban kenan yana sassabawa game da irin sallar kenan sallar daga cikin salloli guda biyar ko kuma wata salla ta daban wadda ba sallolin guda biyar ba misali shafa'i da wutri da sauransu to anan malam zai maka magana akan sallolin nan guda biyar gaba daya me manzon ya karanta a sallar asuba me ya karantawa a azhar me ya karantawa a al'asr me ya karantawa a magariba me ya karantawa a isha'i to shine malam yace wa haka tafsil zalika mubtadi'ina bis salati al-ula min al-khams yace amshi rike tafsila zalika bayanin abinda manzon ya karanta a cikin salloli guda biyar mufassalan bimana ga bayanin nan filla-filla ga bayanin awarware tare da daitaikin shi ya ce muftadi na bisalatin ula muna masu harawa da sallah ta farko minal hamsi daga cikin salloli guda biyar kenan malam zai fara maka da sallah sallah ta farko daga cikin salloli guda biyar sai ce salatul fajiri sallar asuba mi manzalla sallallahu alaihi wasallam yake karantawa bayan fatiha ita dai fatiha dama an riga an san cewa dole hira ita ko eh ba Allah ba zai karbi sallar da ba karanta alhamdu a cikin ta ba to karanta alhamdu nan kuma kamar yadda bayani ya riga ya gabata ka karanta alhamdu karatu nagartacce aya bayan aya sai yace kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tiwalil mufassali manzalla sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa kenan a cikin ita sallar asubahi bidiwalil mufassal da surori waɗanda suke diwal diwalil mufassal bayani shi ma riga ya gabata akan shi sune daga suratul hujurat zuwa abin da ya gangaro sune za ka sa su kashi uku akwai diwalil mufassal akwai qisarul mufassal akwai awsatul mufassal daga hujurat ko suka ce daga qaf kenan ya sha banban daga tartibi da malaman ulumul qur'an suka musu ke shine daga suratul qaf ko kuma daga suratul hujurat abinda yayo kasa yazo hasratul nas wannan su ake rasula daga ciki akwai diwalul fasal masu dan girma daga cikin surorin akwai qisarul fasal masu tsaka tsakiya su ba su kai wadancan girma ba baka da kuma akwai awsatul mufassal tsaka tsakiya akwai kankana akwai tsaka tsakiya akwai masu girma kenan daga suratul hujurat ko kuma daga suratul qaf abinda yayi kasa to yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fiha bi diwalil mufassali fa kana ahyanan yaqra alwaqi'ata yace ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul waqi'a bayan fatiha a sallar asuba sai yake cewa wa nahwiha da wasu surori makamantanta kenan suratul waqi'a da irin suratul rahman duka waɗannan suna cikin diwalul mufassal to manzala yana karanta irinsu a cikin sallah ta asubahi wa nahwiha min as-surat min as-suwari fi rak'atayn a raka'o'i guda biyu kina karanta waqi'a kuma ya karanta wata sura ta daban wadda ba waqi'a ba daga cikin suke jerin diwalul mufassal yace wa qara'a min surati min surati wa qur wa dhalika fi hajjatil wada' lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjin bankwana ya yi wata sallar asubahin da ya karanta suratul dur kenan kaga ita tana kasa da suratul hujurat kenan da duka diwalul mufassal kenan daga hujurat ko kuma daga qaf abin da yayi kasa wa kana ahyanan hajjatul wada shekara ta ta tara da hijira mazala sallallahu alaihi wasallama yayi aikin hajjin da yake cewa khudhu anni manasikakum ku zo ku ɗauki aikinku na hajji ayyukanku na ibada ku zo ku karɓa a lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin hajji mufassalan ya bayyana mutane ga abin da ake yi ga abin da zai gyara maka hajjinka ga abin da zai bata maka ita kuma da wasu nasihohi wanda suke shakundun nasiha wadda take bakan damiyar nasiha manzala sallallahu alaihi wasallam irin wannan wurare rika yin su yana ce musu ya ku al'ummar musulmi ku sani cewa ɗaya daga cikin ku bai da fifiko akan ɗaya in ba da tsoron Allah ba laisa li arabiyyin fadl ala a'jamin illa bit taqwa a balarabe bai da bambanci da wanda ba balarabe ba sai da tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum manzalla ya rika yi musu irin waɗannan bayanai a lokaci yake daga hannun shi yake ce Allahumma hal ballaghtu Allahu bashhad ya ubangiji shin na isar da wannan sako al'umma suna cewa ka isar ya ma'aikin Allah manzalla yana cewa Allah ka shaida na isar da sako a wannan rana yawmul jumu'a bayan sallar asar Allah saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga yau addininku ya riga ya cika tab akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku babu ni'ima sama da musulunci dan adam la yusawi shay ba kowa kake ba in ba dalilin musulunci ba kamar da Umar yake cewa mutane ne kaskantattu Allah ya daukaka mu da daukaka ta musulunci da haka musulunci shine da to a wannan hajjin da manzo Allah yayi ya karanta suratul nur a sallar asubahi wa kana ahyanan kuma ya kasance wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qara qaf wal qur'anil majid manzo Allah yana karanta suratul qaf yana yana karanta ta a sallar asubahi wa nahwiha da wata makamanciyanta fi raka'atil ula kenan a raka'a ta farko ya karanta qaf kuma ya karanta wata sura ta daban duka a cikin raka'a ta farko kenan wannan yana nuna maka sallar asubahi ana jan karatu ana jan karatu a cikin ta kuma ga irin surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal wani lokaci ko manzo Allah yana karanta qisar qisaril mufassal kenan sura wanda suke kasa kasa kenan kankana daga cikin su akwai suratul takwir idza shamsu kuwirat to manzala sallallahu alaihi ya karanta a sallar asubahi wata rana ya karanta suratul takwir haka kuma yake cewa qara'a marratan wani lokaci kuma ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha ita ma tana cikin isarul mufassal idza zulzilatil ardu zilzalaha a kaga wani lokaci zai ja wani lokaci kuma ya takaita wani lokaci kuma ya zama takaitawa ba ta zama takaitawa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duka hasbaz zuruf ne ana duba yanayi yadda ya kamata alasabil misali mutane sun taru kusan kowa ya zo za a yi sallah to kaga irin lokacin ba bukatar a ɗauki sura masu tsohon arkasha a wani lokacin a zo a fara sallah mutane ba su gama halartowa ba to a lokacin kuma ana bukatar mai a ɗan ja saboda mutane su samu raka a tafari to duka yadda ce hikima ta manzala sallallahu alaihi wasallam kenan ga yadda yake ga yadda yake karanta musu a alkur'ani a cikin sallah wadda take ta asbahi ba ma suratul zalzala ba idan suratul zulzilatul ardu zilzalaha la kasa da haka ma ya karanta shine malaikin cewa qara'a iza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'atayn kiltayhima a rakawoyi guda biyu na sallar asbahi kowace ɗaya daga cikin su kiltayhima kowace ɗaya daga cikin raka'an guda biyu ta farko da ta biyu duka ya karanta ba ya karanta suratul zalzala da ya raka ta fari idza zulzilatil ardu zilzalaha zuwa ƙarshen sura ya ruku ya taso raka'a ta biyu halin sake karanta wannan nafsu sura kenan babu laifi zaka iya karanta sura a raka'a ta farko kuma ta raka'a ta biyu ma ka sake maimaito ta wannan shi ma iya cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malike cewa hatta qala rawi la adri har sai da ta kai sahabin da ya rawaito hadisi yake cewa la adri fala adri wallahi ban sani ba anasiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qara'a zalika amdan mazalla ban ciwa ne ya sake maimaita iza zulzilatil ard raka'a ta biyu ma kuma ko kuma a kawai ya aikata haka nakin ne da gangan bi ma'ana kenan yana cikin halin sani dan ya nuna musu halaccin haka a shar'anci kuma haka za a dauke shi mazalla ya karanta kuma ya sake maimaitawa surai kenan kai ma zaka iya karanta kuma ka sake maimaitawa haka in wasu ayoyi ne ma zaka iya karanta kuma ka sake maimaitawa miye dalili shine wannan hadisi manzalla ya karanta suratul zalzala a raka'a farko kuma ya sake maimaita ta a raka'a ta biyu malai ce wa qara'a marratan fi safri fi safari wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suna cikin bulaguro qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas ka duba sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu kul a'udhu bi rabbil falaq raka'a ta farko raka'a ta biyu karanta musu kul a'udhu bi rabbin nas kaga to karshe kenan qisarul mufassal qisaru qisarul mufassal sallallahu alaihi wasallam wa qala li uqba ibn amir haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqba dan amir radiyallahu anhu iqra fi salatika al mu'awwidhatayn ka karanta a cikin sallolinka mu'awwidhatayn bima'ana qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq ka rika karanta su a cikin sallarka saboda mi sai ce fa ma ta'awwadha muta'awwidhun bi mithlihima saboda babu wani mai neman kariya da zai nemi kariya da wani abu wanda ya wuce waɗannan surori guda biyu kaga abin kiske ne iya da sauki kwarai da gaske ba sai kana kewaye-kewaye ba ka barar da imaninka ka barar da sikakka ga Allah subhanahu wataala wataƙila imanin naka ma ya shiga cikin wani hali duk abu kana tsoron misali a aiki ne kake kana da matsayi marmo a mai kuɗi ne kai a shago gare ka kana da kwastomomi kana da zaba'in suna zawa don tsoron wannan abu sai zaman to ka shiga can ka ta can ba a zama haka nan kar ka zauna haka nan mutane za su maka aiki da sauransu haka ake faɗi ko an ka kaɗan samu ɗan canjin ka sai a ce kakka zauna haka na e kariya ka nema ka kari to ga magana daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ma ta'awwaza muta'awwizun bi mithlihima babu wani mai dokan kariya da zai nemi kariya daga Allah sama da ya karanta waɗannan surori guda biyu za su zama tun mishi sababi zai samu kariya daga Allah don haka suke cikin abin da ake bukata dukkan mutum mai imani a cikin azkaru sabah wal masa zikiri da ake da sahi da zikirin da ake da marece eh wannan iya da kyau dukkan mutum ya same su saboda duk yanda al'umma za su rika haro maka to wallahi sai dai aka lika haka a barka haka na gani nan bari na ba abin da za su iya maka idan wani abu ya same ka na sutura to haka Allah ya kadarta ce abin da zai same ka ibtila'i amma idan kana karanta azkaru sabah wal masa wallahi dan adam bayan da zai da kai aljani bayan da zai da kai zaka samu kariya cikakka daga wajen ubangijin halittu gaba daya Allah mai girma da buwaya naka manzo Allah ya bada su yake karanta su shi ma da sahiya idan ya wayi gari zai karanta kul huwallahu sau uku ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq sau uku ya karanta kul a'udhu bi rabbin nas sau uku wannan kariya kenan ba abin da zai same ka hasada ne mai kambin baka ne mai wane ne Allah zai baka kariya cikakka haka suna cikin abin da za ka karanta hatta da in ka zo barci hatta da in ka zo barci karanta su Allah zai baka kariya to shi ne manzalla ce fa ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima kaga manzalla anan kuma ta yi mishi iqra ba ta yi mishi ba allim ba karata ya ba ko na makamanci wanda ta yi ka karanta karantawa ake yi hatta da yara kankana wanda ba sa iya karantawa manzala sallallahu alaihi ya bada irin abin da za a ba su su za a karanta musu ko u'idu kuma bi kalimatin lahi tamma eh har zuwa ƙarshen adda kaga wannan abin da ake karantawa yara saboda ya karantawa al-Hasan da al-Husain jikokin shi kwarai da gaske wa maji ala alaikum fi dini min haraj ba wani takura ba wani tsanani ba wani musgunta a cikin abin da ya shahi addini matuƙar dai za ka bi addinin ba kai kan nemi ka sayo son zuciyarka a ciki ba to shi ne mazalla ya ce mashi dan mutumin da ke neman kariya bai taɓa neman kariya da wani abu sama da waɗannan abubuwa wa kana ahyanan ya qara'u bi aksara min zalika wani lokaci kuma mazalla yana karanta sama da haka nan yana sama da qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas ko kuma abinda aka ka a baya gaba daya yana karanta sama da haka nan a to shi ne malin sai yake so ya maka magana akan ya ƙara'u bi aksara min zalika yana karanta sama da haka nan a yaushe sai malin ce fakana ya ƙara'u 60 ayatan fa aksara manzala yana karanta aya 60 ko sama da haka nan a sallar asuba yana shi ne hasbal haja daidai da ake da bukata akwai gajiyayyu da yawa a cikin masallaci akwai kaza akwai kaza kenan sai a duba yanayin kowa in kai in ka karanta kaɗan ba ka kuskure wa sunna ba in ka karanta da yawa ba ka kuskure wa sunna ba in ka karanta tsakatsake ba ka kuskure wa sunna ba amma kuma ka duba yanayin al'ummar da kake rayuwa a cikin su bina'i akan wancan hadisin na mu'az ko da yace aturidu an takuna fattanan ya mu'az kaga manzo Allah yana karanta mushi fiqhul awlawiyya me ya kamata yayi in kai wata lalle ka dauko sori masu tsawo ka karanta ba lahi bane ba to amma ka duba irin al'ummar da kake rayuwa tare da su to shi ne mazalla wani lokaci yana karanta aksar min 60 min 60 aya ya ƙara 60 aya fa aksar ƙala ba'adu ruwatihi wasu daga cikin wani suka rawato hadisi ke cewa la'adiri ya ce ban sani ba fi ihdar raka'a ɗaya ne an fi kilfaihima a raka'a ɗaya ne ke karanta aya 60 ko kuma a cikin raka'o'in guda biyu ne ke karanta aya 60 aya raka'a ta farko 30 raka'a ta biyu 30 kenan wannan wanda ya ruwa ya ce ya yi shakka ko to amma ya bayyana cewa kusan yana karantawa a tsayuwa guda sai karanta aya 60 sallallahu alaihi wasallam shi ne cewa ahyanan wani lokaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa kana yaqra'u bi suratir rum yana karanta suratul rum aya 30 take da tad aya tad aya 60 jerin surori sura ta talatin tana da ayoyi guda sittin yana karanta ta wa ahyanan bi surati yasin wani lokaci kuma yana karanta suratu yasin aya kusan 83 hatta yake cewa wa marratan wani lokaci kuma sallar subha bi makkata manzalla yayi sallar asubahi a garin makka fastaftaha suratal mu'minin sai ya bude suratul qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati har sai da yazo hatta jaa dhikra Musa wa Harun har sai da yazo inda aka ambata annabi Musa da annabi Harun aw zukira Isa ako kuma inda aka ambaci annabi Isa shakka ba'd ruwan wasu daga cikin suka rawaito hadisin sun shakka inda aka zo ambata annabi Musa da Harun ne kun da aka zo ambata annabi Isa ne almuhim kusan aya 45 a lokacin da yazo wannan wuri akhadathu sul'a aw su'la su'latan faraka'a sai tari ya kama shi su'al da ainun ba da alif ba shine tari yana cikin karatu yazo daidai wajen ambata annabi Musa da Harun sai tari ya kama shi faraka a sai yayi rukuni kenan da kuma ya nuna ma liman idan kana karatu baka jin dadi ko wani abu yazo gitta maka babu lahi sai kai rukuni saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yi sai tari yazo mishi sai rukuni sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyanan ya kasance manzo Allah wani lokaci ya ummuhum fiha bi wasaffati saffa yana musu sallah da suratu safat kusan aya 183 a cikin rakawai guda biyu wa kana yusalliha yawmul jumu'a bazala yana karanta suratu safat wa kana yusalliha yawmul jumu'a mazalla yana karanta yana karanta kenan yana sallatar sallar asubahi wannan haɗu zamiri zai koma zuwa ga sallar asubahi salatul fajr wa kana yusalliha ya kasance yana sallatar sallar asbahi yawmul jumu'a a ranar juma'a bi alif lam mim tanzil bi ma'ana suratul sajada yana karanta suratul sajada ita kuma tana da kusan ayoyi guda 30 yake karantawa a fi rak'atil ula wa thaniya wa fi thaniya ya karanta bangare a cikin raka'a ta farko kuma haka da bangare a cikin raka'a ta biyu وفي الثانية عفوا يكرن تاتا أتكين ركعة تفرقو في الركعة الأولى سيتي وفي الثانية بهل أتى على الإنسان آه ركعة تبيكم سيكرن تسورة الإنسان هل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أكبر تبس ya zo wa ɗan adam wani zamani wanda bai zamanto abin ambato ba yanzu idan ka ɗauki shekara 60 baya al'ummar suke rayuwa a cikin wani masallacin gabaɗi ba san kowa ba ko? tita katoligo lam yakun shay'an mazkura bi zaman tun abu ambato ba wannan dilala ce akan dan adam ya ajiye hankalin shi ya bauta ma Allah yadda aka yi wani zamani ba a san ka ba za a zo a yi wani zamani kuma ba a san ka ba ka ajiye hankalin ka bauta wa Allah ta inda ka zo inda ba a san ka ba da babu kai ba ambatanka wani babu karka zo kai ta rikici da al'umma za ka zo ka shuɗe kai a zo a yi wani lokaci kaman ba a yi shi ba ka allam ya gano fiha ka allam ta gano amsa kamar ba a yi abin ba to mazala yana karanta wannan sura a cikin raka'a biyu sura ta farko sajada sura ta biyu insan wa kana yuqawwilu fi raka'ati al-ula wa yuqassiru fi thaniya mazala yana tsawaita karatu a raka'a ta farko amma a raka'a ta biyu sai ya takaita karatu kaga a karanta sura sajada a raka'a ta farko kaga raka'a ta biyu karanta insan tabbas bayan da zai karanta sura insan da suratu da suratu sajada yake tafi saniya to anan malam yayi tsokaci da abubuwa da yawa zamu karanta kadan daga cikin su Muhammad Sa'id Bazmul yake cewa min huna yace daga wannan babi ko kuma daga wannan magana da malam yake abinda manzon Allah yake karantawa a sallar asubahi malike cewa zaka fahimci cewa lalle a hasbas hasbas salawat sallolin nan guda biyar asuba azhar la'asr bagaruba isha'i مالك وذكرها من باب من باب ذكر الامور الامور المسنونه المستحبه مالك يا ambaci haka dan ya nuna maka mustahabbi ne karanta irin waɗannan ka karanta waqi'a ka karanta suratul suratul tur ka karanta qaf ka karanta suratul takwir da qul a'udhu bi rabbil nas da birbil falaq da suratul rum da sajada da sauransu yace min babil istihbab an su haka yace walaysa ala sabilil wujub ba wajibi ba ne ka ce sai an karanta wannan tukun sallah ta yi magana kenan falaisal muradu min zikiri hazihi alqira'a li hadhihi alayati was suwari allati kana yaqra'uha sallallahu alaihi wasallam annaha ala sabil ala sabil wujub inma naqulu hadha ma yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi as-salawat fa fi'lu dhalika sunnatun mustahabba sunna ce wanda an so mutun yi haka amma ba wajibi bane ba dan karka ga cewa dole ne tunda ana karanta su a waqi'a da kaza kenan kai ma ka ce limamin ku sai muku haka idan ya saba ku ta san mashi to wannan shine abin da ya shayi karatu a cikin sallar asubahi sai malaka ta alqira'atu fi fi sunnati al-fajr karatu a cikin abin da ake karanta abin da ake karantawa a raka'atan al-fajr raka'o'i guda biyu kahin sallar asubahi mazala yake ce musu raka'o'i ne guda biyu khairun minad dunya wa ma fiha wannan rak'ata al-fajr da zakai sun yi alheri sama da duniya da abin da ke cikin ta gaba daya na mulki ne na kudi ne na wane ne daukaka ce daraja ce kima ce wannan raka'an guda biyu sun yi duniya da abin da ke cikin ta amma yaushe ake yin su qabla salati al-fajr kai sallar asubahi tashi ka yi su in kuma alasabin misal ka ɗanyi ƙiyamun lili a lokacin daf kuma lokacin ya zo na a yi raka ta fajiri to kahin ka yi su kakka haɗa su da ƙiyamun lili da kai tsaye ya kasance wa zalla yar kudu kalila sai ka ɗan yi kishin gidi kaɗan kaɗan kwanta ko da daidai mutum ko da minti ɗaya ne za ka yi wasali saboda dai ka rayar da suna mazalla in ya ƙari ƙiyamun lili yana yana ɗan kishin gida kaɗan sannan sai tashi sai rakata mai fajir sai wata masallaci kenan waɗannan raka'o'i guda biyu ba farilla ba ne ba dole ba ne na alaikun salam kamar tsakanin yin rakatan fajar da yin sallah kamar ana samun lokaci a wani lokacin da e ƙwarai mal anan zai kawo hadisin ma yana kawo hadisin insha Allah zai zo anan a cikin sunnat qira'atu fi sunnatil fi sunnatil fajr kenan zai kawo adadin ayoyin da ake karanta tsakanin rak'atan al-fajr zuwa sallar asubahi shi dai abinda mutum zai zai kiyaye kawai daga lokacin da al-fajr yake fito al-fajr as-sadiq al-fajr na gaskiya sai kai ta sai ka hutu masallaci idan kuma ka zo masallaci ba ta da sallah ba ba tsaya zakai ba ko kuma ka zauna zakai ta yi masjid hannu wanda su kuma daban suke da wancan to shine malaka ta huna wa amma qira'atu aw amma qira'a fi rak'atay sunnatul fajr karatu a cikin raka'o'i guda biyu na sunnatul fajr kenan sunne rak'atan al-fajr fa kanat khafifatan jiddan ya mazalla yana su sauƙaƙa tahfif yukhaffif fihima kenan ba dogon karatu yake duka mai tai a yana takaita su saboda dama kaji abin da Aisha take cewa حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب عائشة تكي تشوى ويشن من زال صلى الله عليه وسلم وقو يا كرنت الحمد سبور إرن كما يند من زال يكي ينسو أسوك أسوك إيه سورة كأتاني الفجر حتى نتشى أن يكو يا كرنت ما الحمد كنا بشكة تكي أكن يا كرنت ترى ستمنا مكا سوك إنسو كنا من زال بايا تسويتا أشكنسو وكان احيانا يقرا بعد الفاتحه في الاولى منهما ايه واللوكتي من الله صلى الله عليه وسلم ايه يرى كرنتا باين يا كرنت الحمد سي كرنت يقرا منهما ايه سي كرنت ايه وش ايه تي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية ساكن كرشن آية سيئة آية تكفي كرتا سيئة وفي الأخرى أكما ركعة تبيو سيكرا تقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إتما إلى آخرها أزوى أرشد آية kenan kaga wani lokaci karanta alhamdu kadai wani lokaci kuma ya kara da aya bayan alhamdu sai ce wa rubama qara'a badlahuma wani lokaci kuma yana karantawa badalahuma bi ma'ana badul ayatayn as-sabiqatayn kan bacin waɗancan ayoyi da suka gabata yana karanta falamma a hassa isa min humul kufra ƙala man ansari ilallah shi ma ila akhirin aya sai zo ƙarshen aya sai rukumi wa ahyanan ya ƙara wani lokaci kuma yana karanta ƙul ya ayyuhal kafirun fil ula kenan a raka ta farko yana karanta ƙul ya ayyuhal kafirun wa ƙul huwallahu ahadun fil ukhra a kuma ta ƙarshen sai ya karanta suratul ikhlas to kaji yadda ake yin yadda ake raka'ata lil fajr kina za ka yi su a sauƙaƙe in ma ka ƙara wani abu bayan fatiha misali ka tashi kana ga kahin ka yi su in ka ɗauki surori in ka ɗauki a za ka karanta ƙulya ko za ka karanta ƙulwallahu ko za ka karanta falamma a hasa isa min hulun kufra kana ga cewa za a tada ba za a tada sallah da kai ba sai karanta alhamdu kaɗai sai ka yi su ya kawo in ma ka ga lokaci ya ƙure ka tashi an fara sallah in kai tsaye ka zo a yi sallah da kai na ƙari sallah ka tashi ka yi su shi ma akwai dalili wata ramar zala sallah sallah ya ga wani ya yi haka an ƙari sallah asuba tun da baya sallah asuba babu suna fila a sai rana ta ɗago kaɗan sai ga wani yana haka sai tambaye shi sai ke cewa rakata da fajir ne suka kufce mashi yanzu yake yin su yanzu sai manzon Allah kyale bai ce komai ba kyalewan shi dalili ne akan cewa ana yi saboda baya ga kuskure kyali sallallahu alaihi wasallam ba irin namu bane na yanzu ko daga mutum dumudum a cikin abin da ba haka ne ba sai ka rika mai kara saboda dai a zauna lahiya shi kuma ba zai ka zama lahiyan ba to shi ne malai ke cewa kana ya kulu kuma ya kasance manzon yana cewa ni'ma ni'ma suratani huma madalla da surori guda biyu su ne waɗannan surorin wani surori قل يا أيها الكافرون دا قل قل هو الله أحد نعم السورتان وسمع رجلا يقرأ يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه وترانا ما زال صلى الله عليه وسلم سيجي ونمتين كرنتا السورة الأولى سورة تفرق إذا تقول هو الله في الركعة الأولى ركعة تفرق فقال سيتي ونم haza abdul wannan bawa ne amana bi rabbi ya imani da ubangijin shi imani shi da Allah kenan wannan bawa ne wanda yayi imani da Allah thumma qaraa as-surata ath-thaniyata al-ukhra fa qala hadha abdun arafa rabbahu araka ta bi kuma ya ji shi ya karanta qul huwallahu sai ce a hadha abdul wannan bawa ne wanda arafa rabbahu ya san ubangijin shi abdun arafa rabbahu kenan bawa ne wanda ya san ubangijin shi to wannan shine abin da malam ya ka akan abin da ya shafi sunnatul fajr to galibi a tsakanin alfijiri ko kuma ce ketowar alfijiri yana yi kenan lokacin sallah asuba kawai ya shiga to wannan kuma muddar da za a sa ko kuma tsawon lokacin da za a sa a lokaci ne wanda ana so ne lokacin sallah daga yayi kai tsaye ai sallah saboda waɗancan hadisai da suke magana akan a ahabbul a'mali ila Allah as-salatu fi awwal waqtiha mafi soyuwar sallah a wajen Allah ita ce sallar aka yi ta a farkon lokacinta shi ne ka cewa lokaci muhtari kenan daga lokacin sallar asubahi alfijiri ya keto na biyu alfijiri na gaskiya kenan ana bukata a yi sallar kenan na shi yanzu so kuma sai a sa dan mudda dan tazara wanda bai wuce ba misali za a iya karanta ayoyi guda talatin kamar yadda suka bayyana ayoyi guda talatin daga hudu alfijiri zuwa tada sallah kenan mudda ce ne kasira mudda ce ba ba mai tsawo ba wanda kuma galibi ana wajen ana sanya minti goma na yake sabu aka yi assalatu ake ca aka kira sallah na ƙarshe ne zuwa ta da ikama minti guda goma fa almuhim da iya da kyau a ba mutane damar da za su iya raka ta yin fajiri ba tare da an matsi lokacin ba tun da gaskiya minti goma kusa ana iya cewa yayi kaɗan in ka ɗauki tazara da za karanta ayoyi guda talatin karatu mai kyau da tajwidi da komi kaga zai ɗauki lokacin da watakila zai kai minti sha biyar ko minti ashirin ka zai kai ashirin ɗin ma kuma fi'ile ya dan zarta kira iya bai kamata matsa lokacin kamar ana galibi muna matsa lokacin sai ga kana gida misali in gidanka ɗan tazara ka ɗan a kira al'asalla zuwa tare sallah minti goma watakila tsakaninka da masallaci ba za ka iya isowa ba ka kenan dole kusan rakata alfajiri dole sai a cikin sai an ƙare sallah asubahi yana da kyau zaman tun minti sha biyar ko minti ashirin kuna makamancin wannan gwargwadon karatun salasina aya ayoyi guda talatin to wannan shine abinda malai ya kawo alqira'atu fi sunnati alfajr sai sallah ta biyu ita ce salatu zuhri sallar azhar sallar azhar lokacin ta rana tana gittawa daga sararin samaniya ta yamma lokaci ya shiga akwai lokacin take kai a tsakiyar sama to tana gittawa lokacin sallah azawar ya shiga sawa'un ya zama to karhe ɗaya ta yi ko ba ta yi ba karhe biyu ta yi ko ba ta yi ba saboda ba wani abu da aka za ka kayyade shi da mantar aka ce karhe ɗaya ko aka ce karhe ɗaya da rabi ko aka ce karhe biyu har a zo a ta rikici wanda suna so ɗan karhe ɗaya ne wanda suna so ɗan karhe biyu ne kenan lokacin za a duba shi kuma yana sauyawa daga sauyawar lokaci da zamani kaga zulu yanzu cikin sanyi kusan sha biyu da 'yan mutuntuka lokacin sallah azhar ya shiga sha biyu da 'yan mutuntuka lokacin sallah shiga ina ga minti goma sha wani abu ne haka sha biyu minti sha biyu zuwa minti sha uku lokacin azhar ya shiga to shi kuma iya da kyau la sai ma yanzu da yake ba lokacin zahi bane ba lokaci yana shiga a yi sallah kenan bai da alaka da karhe ne ko karhe biyu kawai lokaci manzala cewa in rana ta karkata daga tsakiyar sama ta karkata bangaren yamma kada lokacin sallah ya shiga to shi kuma yakhtalif yana yana sauya kamar yadda lokaci yake sauyawa kenan idan lokaci ya sauya sauya kenan yana da kyau lokacin shi ma a canza shi ba magana karhe ɗaya wace ko karhe biyu ko karhe ɗaya da rabi ko na makamancin wannan malik ita salatu zuhuri sallar azhar wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihatil kitabi wa suratayn manzala sallallahu alaihi ya kasance yana karantawa a raka'o'i guda biyu na sallar azhar ya karanta alhamdu kuma ya kawo sura ya karanta alhamdu kuma ya kawo sura kuma haka wa wayudilu fil ula manzala yana karanta yana tsawaita karatu a raka'a ta farko ma la yudilu fi thaniyati ba irin tsawaita wanda yake a cikin raka'a ta biyu ba kenan raka'a farko ta zaman to ta himi ta hi tsawo a yi saura ka'a ta biyu ta zamanto kusa da ita an so su wancan biyu na ƙarshe su kuma fatiya ce kawai ke musu wa kana ahyanan yudiluha hatta annahu wani lokaci ko mazalla yana tsawaita wannan raka'a ta farko hatta annahu har ya kasance mazalla sallallahu alaihi wasallam kanat salatu zuhur tuqam za za a tara sallar sallar azhar a tara sallar mazalla ya shiga sallar ahara fa yadhhabu adh-dhahib ilal baƙi har wani mai tahiya ya ɗauki abin tsarkaka sahale shi ko buta shi ya tahi a kowane wani ake da ana kira shi da suna baƙi a ɓangaren garin madina ya tahi wancan waje fa ya ƙudi hajjata ku ya je biya buƙatan shi ya kammala summa ya'ti manzilahu ya komo gidan shi summa ya tawadda yayi alwala summa ya'ti wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'ati al-ula ya zo ya shigo cikin masallaci ya kabarta manzala iya raka'a ta farko ka duba fa aikin ka ɗoki ko a ce wannan faɗaki ne wanda yake wannan tsabagen da yana kusa ko a ce gidanka can ne kuma ka biya bukatanka ana ka koma cikin gidanka ka yi alwallah ka fito ka zo masallaci ana cikin raka ta faru shi ne malike cewa mimma yuqiluha na daga yanda manzalla yake tsawaita sallah suna samun raha suna samun nutsuwa kware da sallah sabanin mu ko ana ƙara tsawaita muna ƙara shiga wani wani wani bangare daban to manzalla yana tsawaita wani lokaci manzalla yana tsawaita sallah azhar kenan yin karatu mai tsawo saboda a zo a yi har ya zama to ana salamta kawai kowa salamta zai saboda kusan kowa samu raka fari yake cewa wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nas ar-raka al-ula har suke tsammanin cewa fa abinda manzalla sallallahu alaihi wasallam yasa yake haka saboda yana so mutane su samu raka fari ya zama to ka samu sallah tsab daga raka farko zuwa raka ƙarshe sai wanzu laiki tsawaita rako'i na hali wallahi in kana karanta tarihin magabata za ka ga abin mamaki za a samu mutumin da zai shekara talatin da zuwa masallaci raka a kabbarar harko da liman zai ce allahu akbar mata uku ci ne wani arba'in sallan nan a wuni jama'a ya yi su biyar a yi azafar a yi la'asar a yi magariba a yi isha'i ga asubahi amma wallahi kabbarar harafarta ku ce a cikin kowace irin cikinsu to mu a yau a sati aka ce ka yi sati kai wani watakila a wunin ma ya zai samu rakau'i gaba daya wallah ta shafi ne ko saboda al'iqbalu ala duniya jam'in ba ka samu kai wani guda biyar kyan masallaci ma tashi hankali ne Allah ka rama nasiri gaskiya akwai matsala a cikin ayyukanmu ka abin da ga dawo muke in dai duniya ce tu ba matsala a shirye muke mu mata duk irin hidimar da zamu mata yanzu ka dauki tazaran da mutum zai ci misali daga gidan shi kayan ta inda yake aiki ko inda yake karatu idan ba inda ya shafi bangaren neman duniya ne ba kasala ba kasala baya jin ya gaji zai ci kiluluwa daga nan kuma zai ta yi a lokaci yanzu misali a ce inda franco arab da kikin nan a ce yanzu misali daggarin nan sallar juma'a a kaga sati yusuf ya ke ko a ce canza a sallar juma'a ka ji dai ba wallahi yau shi mutane su yawancin wani ba a iya larura amma wallahi da aiki in amuri ya samu aiki a kullum zai rika zuwa yana zama kuma akwai sai zaka sana zuwa zama so gaskiya iya da kyau mu muraja kusan laihi ne wanda kalla bal tuksiruna alhayata ad-dunya kawai ita ga fifita muna shirye in dai rayuwar duniya ce to mu kasala kuma in ina ne zamu ce kuma in miye zamu yi amma masallaci ga ka ga masallaci so da za a kabar harama ba tare da kai ba jam'in za a yi kaf a ci a suɗe ba tare da kai ba kana can kana hada haratu kana neman hada abin da bai haduwa ya da kyau mutum ya rika rika muraja'a mu rika lissahi irin waɗannan ababe suna da muhimmanci kwarai da gaske ko kuma wajibi ne ma a cikin rayuwa mutum ya zama tuya wannan lissahi to mazalla yana tsawaita raka a farko saboda kowa ya shigo ya samu sai kita wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nas ar-rak'a al-ula wa kana yaqra'u fi kulli fi kullin min ar-rak'atayn qadra 30 aya a sallar azhar yana karanta in yi raka'a farko bayan fasatul fatiha sai ya karanta kusan aya 30 yake cewa fi kullin minar raka'atai ne kadra salasi na aya a kowace ɗaya daga cikin raka'a guda biyu na farko sallar azhar yana karanta kusan aya talatin jama'a maganar ai a cikin minti goma ƙari ce to saddidu wa ƙari fatashabbahu in lam takunu mithlahu ko da irin yadda ya karanta bai samu ba a ɗan kwatanta kada zama abin kawai su hula ake bukata shaf shaf aya ƙari kowa ya watsi to mazala yana karanta kusan aya talatin a cikin kowace ɗaya daga cikin rakawin nan guda biyu yake ta qadra qira'at alif lam mim tanzil yana karanta kusan suratu sajada yace wa fiha al-fatiha kuma tare da aga alhamdu kuma ya ɗauko sajada ya karanta واحيانا يقرا والسماء والطارق واللوكت كانت والسماء والطارق واللوكت كانت والسماء ذات البروج واللوكت كانت والليل اذا يغشى yace wa nahwiha min as-suwar da wasu makamantan haka na daga surori a sallar azhar wa rubama qara'a idza idza as-sama'u shaqqat wani lokaci kuma yana karanta idza as-sama'u shaqqat sutul inshiqaq wa nahwiha da makamantanta wa kanu ya'rifuna qira'a qira'a wa kanu ya'rifuna qira'atahu suna gane karatun manzon Allah fi zuhri wal asri a sallar azhar da sallar al'asr bi tirabi lihiyatihi ta bangaren motsin da gemun shi yake yi kenan gemun shi tana motsawa daga nan suke gane cewa manzon Allah yana cikin karatu sallallahu alaihi wasallama qira'atu sallallahu alaihi wasallama ayatin ba'da al-fatihati fil akhiratayn karatun da manzon Allah yake yi na ayoyi bayan suratul fatiha قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين أتكر ركعوئي قدابي لكرشي سيتي وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف yana sanya raka'a guda biyu na ƙarshen sallar azhar kwatankwacin rabi ne na waɗancan raka'o'in guda biyu na mali kenan raka'a farko misali in aka zo ta uku sai da wato kamar rabin ta ne raka'a ta biyu aka zo ta hudu ya zama to kamar rabin ta ne qadra yake cewa 15 aya kwatankwacin karatun aya guda 15 kuma mun san karatun ba irin karatu bane irin namu ko a hade wasu a wata aya a cikin wata aya a yaqra'u alquran ayatan aya yana karanta qur'ani aya bayan aya wa ruba maktasara fiha 'ala al-fatiha to wani lokaci kuma yana takaita akan alhamdu kadai kenan raka'o'i guda biyu na ƙarshen sallar azahar za a iya takaita akan fatiha kadai kuma bayan fatihan ma wani lokaci ana iya ƙara wani abu tun daga shi manzalla sallallahu alaihi wasallama ya aikata kenan za ka iya karanta fatiha kadai ka takaita a kanta kamar yadda kuma in ka karanta fatiha ma kuma za ka iya ƙara wani abu tun daga shi manzalla sallallahu alaihi wasallama ya aikata malik ya cewa shi dai abin da yake wajibi a raka'o'in nan guda biyu na ƙarshe kenan shi da karatun fatiha fi kulli raka'a a cikin kowace raka'a kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci wannan mutumin da ya muna na sallar shi to wani lokaci kuma manzo Allah yana jiyas da su aya a cikin karatun fatiha idan ana cikin sallar mina sallar azhar sallar azhar a cikin alhamdu sai ji da su aya guda mun taba jin haka na'am misali ana yana cikin alhamdulillahi rabbil alamin yana asirrance idan zo maliki yawmiddin sai daga mune shi maliki yawmiddin kuna ji sallah azhar sai ci gaba da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asirrance har zuwa ƙarshen karatun da zai sai ruku wani ya cikin sunna in kaji an yi haka ba ba bace aka ko ba kuskure bane ba ba kabili ba ba sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bayyana haka shi ne jami'ar ke cewa kana yusmi'una aya ahyana mazala yana jiyas da mu aya wani lokaci da gaskiya muna bukatan kwarai a barka da karatun sallah kadai ba karamin tashi hankali bane ba kadai ba banda shine wani malami yake cewa annasu bihaja ila al-ulum ash-shar'iyya mutane suna da bukatuwa zuwa ga ilimin shari'a kamar yadda suke bukatar oxygen da suke lumhashi da suke yi yadda kake bukatar lumhashi a kowane lokaci haka kake bukatar ilimin shari'a kowane lokaci a matsayinka na musulmi duk abin da zaka aikata wala ya'illu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi duk abin da zaka aikata dole sai ka san hukunci Allah kai to amma sai zamanto Allah bari mu tsaya mu karanta addini ya zamanto tashi hankali ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirye da mutafarkin da ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك